والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin amincewarsa da yardarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta juma'a yau goma sha ɗaya ga watan sha'aban shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgudan hali muna karatu cikin raddul azhani ila ma'an alkur'an na shek abubakar muhammad gumi rahimahullah tare da ta'aliki na dr abubakar albani kana da bayanai kuma waɗanda ba za su wato ake samu a ɗanyi gwargwado a waɗansu muhallai muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka wajen faɗan abin da yake shi ne daidai muna cikin surutul arafi an gangara wajen ta. ina tsammani za a tashi aya ta ɗari da casa'in da nawa ne da hudu to bismillah mana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبتشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون
نعم Allah ta'ala ya ce innan labina ta da'una min dunin lahi yayin da siyakin yake magana ne inkari da ake musu dangane da rukon gumaka da suka yi ababen bauta alhali kuma Allah ya ce la ya khalaquna shay'an wa hum yukhlaqun ba sa halittan komai su suke su ne ma ake halittawa kuma ba za su iya taimakawa masu bautarsu ba kai kansu ma karan kansu ba za su iya taimakawa ba kuma duk lokacin da ka kiraye su zuwa ga shari'a ba za su bi ku ba ka kira su ko ka yi shiru su duka ɗaya ne a wajen saboda jimadat ne ba sa jin komai to sun bayyana lil mushrikina ghabawatahum bi ibadatihim al asnam sannan sai Allah ta'ala ya bayyana wa mushrikai wautarsu game da bautan gumaka da suke akwai wauta mutum ya sassaka abu annabi ibrahim ya ce wa mutanansa ata'buduna ma tanhitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malu
yanzu za ku dinga bauta abinda ko ka sassaka da hannu alhali Allah kuma shine halicce ku da duk abinda kuke aikatawa to kaga akwai gabawa akwai wauta mutum ya sassaka abu kuma ya bauta masa fakala don haka Allah ya ce innal ladhina tad'una min dunillah lalle waɗannan da kuke kira tad'una ay ta'budun domin al-ibad abina addu'a hiya al-ibada ko innal ladhina tad'una min dunillah lalle waɗannan da kuke bautawa baicin Allah ibadun su mahubayi ne mamlukacin waɗanda aka mallake su iko ake akan su amfalukum kwatankwacin ku yadda kuke bayi na Allah shi yake mallakan ku eh duka makwarkwada kowa na ga hannun ubangiji ta'ala shi yake juya ta yadda ya ga dama to su ma ababen da ake bautawa haka nan suke innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum mala'iku ne annabawa ne wasu manyan shehudai ne ballantana kuma gumaka abin banza duk kome da kowa bawa ne na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda kuma kuke bayi to shi za ka riƙi wani shi kake kira kaga an kawo shi da siga ta da'awa addu'a innal ladhina tad'una waɗanda kuke kira ma'ana wanda kuke bautawa don haka ashe idan mutum yanzu waɗanda idan za su faɗi sai a ce shehu da bello ai da ana faɗa ko? kaji yin za a faɗa ce shehu da bello har yanzu? yanzu ya yi sauƙi sai dai ka iya samu a ƙauyuka a kira shehunai kuma a cikin gari ma suna kiran shehunai ko ba kira shehu da bello ba za a kira wasu shehuna ta yaushe za ka kira bawa wanda yake kamakka inda in ta da'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum in aka kira su aka bauta musu dan irin wannan kira na istighatha bauta ce kira na istighatha bauta ce dan ba wanda yake iya kawowa dauki irin wannan in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Mutum baya nan, sai a kira shi, kuma za a faɗa musiba alhali shi baya wajen, kuma aka kira sunansa da zimmar cewa shi ne zai kubutar. Yanzu kaga an ba shi siffa na ilahiyya shi ne abin bauta. An ba shi kuma daga cikin sifatullahi. domin siffar Allah subhanahu wata'ala shine yake da ihada dangane da komai ba abin da yake koyuwa to shi ma yanzu an nuna kenan a inda yake din ya san halin da wannan mai kiran nasa yake kaga nan ma an sake nufka shirka akan shirka mutarakima an riƙa wata akan wata to naka ba a kiran kowa sai Allah subhanahu wata'ala innal ladhina tad'una min dunillahi wadanda kuke kira baicin Allah din nan fa ibadun bayi ne amsalukum kaman ku bal antum arfa'u minhu nan tunda ta sauka ne a kayan masu bautar gumaka ana musu inkari a kayan bautar gunki da suke yi ana nuna musu su ma bayi ne saboda an sassake su ne daga cikin abin da Allah ta'ala ya halitta bal antum arfa'u minhum kai ku kun fi su ma matsayi kun fi su daraja la'annahu la hayata fihim gumaka ba su da rayuwa a jikinsu wani lokacin taliban wancan karansu na farko da suka fara samun mulki kafin amerika ta je ta kore su kuma allah ya kori amerikawa to ai akwai wani katon buda saboda da ana bautar buddhism ne a wajen akwai wani sassaƙen buda a jikin wani katon tsauni wanda babu budan da ya kai shi daɗewa ko ba budan da ya kai shi girma na sassaka ya yi shekaru masu dubanni ba bomb suka saka masa ba suka sassaka masa bomb suka tarwatsa shi to wai a lokacin daga cikin laifukan da aka ce 'yan taliban sun yi da ana ƙirƙirgawa sai aka ce haka nan gumaka waɗanda ba su ci ba ba su sha ba kuma sun dade suna cikin abin da ake alfahari da su a tarihi na civilization suka zo kawai rana tsaka suka tarwatsa su su kuma da za su bada suka ce su ba komai suka tarwatsa ba duwatsun banza suka farfasa kamar yadda in za a fasa dutse in za a yi hanya haka suka yi sun farfasa dutsen banza ne ai dan adam ya fi su daraja ko saboda su ne ne ne jimadat ne to shi yasa na aka ce bal antum arfa'u minhum li'annahum la hayata fihim ai na farko ba sai da rayuwa ko kuma kuna da rayuwa wa antum fikum alhayatu wa tatakallamun ku kuna da rayuwa kuma ba kwa kuna yin magana alhali su kuma ba sa yin magana annabi ibrahim ai ya nuna musu ko a hankalce yace fas'aluhum in kanu yantiqun thumma raja'u ila anfusihim wa qalu laqad alimtum ma haula'i yantiqun wa ma zalika amma tare da hakan duk da wannan hujja da aka ambata idza asrartum fi i'tikadi anna fihim haya in har kuka doge wajen kudurta cewa ai gumaka suna da rayuwa motsin ne ba su yi ba to fad'uhum ku kira su mana yadda kuka saba kira falyastajibu lakum kuma muka san an samu ku du'a'akum roƙon da za ku yi ai Allah ya faɗa ka ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wanda za su kira shehunai a inda suke shehunai suna can wani guwa kabari ko wanda za su je bakin kabarin shehunai shehunai sun mutu suna cikin kabari suna cikin hukuncin ubangiji kuma a ce za a roƙe su wani abu ba za su ji ba ba za su ji ba kuma in ma a kaddara sun ji ba za su iya ansa musu ba ma'ana ansawa la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum ana nufi istijaba su amsa muku bukatun naku su aiwatar ba za su iya ba kuma sannan wa yawmar qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar alkiyama za su baranta daga shirkar da aka yi kaga karara Allah ya nuna irin wannan kiran da ake yi ma waɗannan shirka ce a ranar alkiyama za su ce istabaru allazina tubi'u min allazina tabu wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab kaga a lokacin sun ce ba su ba su to don haka duk wanda aka annabi Isa alaihi salam da ake bauta masa ba tare da ya sani ba a ranar alkiyama idan Allah subhanahu wata'ala ya ce a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi in qultu in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka antal alamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum to kaga annabi Isa shi ma da aka bauta masa a ranar alkiyama zai barranta dan bai sani bai ce ni dai matsawar ina zaune a cikin su abinda kaman umarni shi na faɗa musu kalmarsa ta farko zuwa kalmarsa ta ƙarshe kafin a ɗaga shi sama duka akan tauhidi ne lokacin da aka fara tambayarsa maganar da zai yi cewa ce inni abdullahi da aka ce fa asharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya zami magana da wanda yake tsumman goyo buɗe baki sai ya ce inni abdullah kalmarsa ta farko kenan ni bawan Allah ne atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati waz zakati har a ƙarshe yace inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim to kaga abin da yazo da sako kenan to she saka nan Allah subhanahu wataala yace innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum to don haka idan har suka doge fad'uhum to ku kira goma kan mana falyastajibu lakum sa an samu ku du'a'akum in kuntum sadiqina in har kun kasance masu gaskiya gaskiya kuke faɗa fi annaha hayyatun ko fi annaha eh fi annaha hayyatun tastahiqu ibada cewa goma kan naku wai suna da rai kuma sun cancanci abota musu ba wanda ya cancanci bauta in ba Allah subhanahu wata'ala ba sun bayyana gayata ajazihim sai kuma Allah ya bayyana matuka na gazawar waɗannan gumakan wa fadli abidihim alaihim kuma aka ambaci falala darajar ma da masu bautar suke da shi akan gunkin faqala sai Allah madaukaki yace alahum arjulun yamshuna biha suna da kafafu ne kan da suke yin tafiya kun ga tanan ma ku kun fi su ku kuna da kafa kuna tafiya su kuma ba sa iya yin motsi a inda suke a daskaran nan a nan suke shi yasa annabi ibrahim da ya ɗauki magirbi abin nan gatari ya dinga faskara su ba wanda ya tsere ko ba haka ba suna nan a wajen amma yanzu ka kaddara awaki ne suke waje mutum sai ya ɗauko itace ya soma dukansu za su tsaya kafin ya gama da guda ɗaya sauran sun san inda suka nufa eh suna can nesa suna ganin sa daga ya sake matsuwa sun rufa a guje ashe dabbobi ma sun fi gumaka dan adam kuma da Allah ya bashi hankali shi kuma sama yake da dabbobi am lahum a'yunun yace am lahum aydin ko ku suna da hanyaye hannu ne wato jam'iyyadin kenan ko ku suna da hannaye yabtishuna biya da suke damkan abu da su ba su da shi am lahum a'yunun yubsiruna biha ko suna da idanuwa da suke gani da su ba su da shi am lahum azanun yasma'una biha ko ko suna da kunnuwa waɗanda suke ji da su ba su da shi shi yasa aka ce istifhamu inkari tambaya ce domin a nuna ai duk waɗannan ba su da shi ai laysa lahum shay'un min zalika mimma huwa lakum duk waɗannan ababe su gumaka ba su da shi irin abin da ku kuke da su fa kaifa ta'budunahum to yace za ku mai da kanku ƙasa kuna bauta musu wa antum atammu halan minhum ko kuma kuka fi cikar halitta daga gare su akwai wauta ga wanda zai bauta wa gunki wallahi wani bidiyo clip na gani waɗansu hindu masu masu bautar saniya an samu wata katuwar saniya farasol kyakkyawa ta ƙoshi an wanke jikinta babu datti an ɗan rarata mata wasu abubuwa a jiki ita kuma ta zo tana tsaye shi babban mai kula da gumakan yana rike da ita mutane sun yi layi kowa da ɗan kudinsa in ya zo sai ɗan zuba kudi a wani ɗan kurtu sai kuma ya kwanta flat in ya kwanta flat ita kuma tana tsaye hanyar trainer ɗin ta can sai ta ɗan yangawa sai ta ɗaga ƙafa sai ta taka gadon bayansa in ta taka gadon bayan sai kuma ta ɗage shi kuma sai ya tashi sai abin nan ya sake sujada ya sujada sai kuma ya tafi wani ma sai ya sake zuwa wai su an tabaroki ne yanzu abin bautar su yayi blessing din su ai babban blessing kan akai ta kwata a gyara ta a je a yi abinci shine babban blessing to kaga akwai batan basira anan mutum ya ajiye saniya wai ita ce a bar bautarsa saniya fa kamar yanzu mutumin da zai mutu ne wai mutum kuma ya ta'allaka zuciyarsa akan shi wannan waliyin shine zai ceta shi wallahi akwai batan basira alhali Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana ulaika alladhina tad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu warjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba wadancan da kuke suke ta kira din a ce shehuwa ne a ce shehuwa ne kasa akwai salihai a cikin su yanzu kamar Abdul Qadir Jilani tabbatacce malaman tarihi sun nuna ahlus sunna ne kuma wanda yake da aqida salima an masa intisabin wannan aqida ce kawai zulman wa buhtana kamar waɗansu shehu Usman bin Fodi ma suna cewa baqadirai ne ai ana faɗa haka ko yanzu misali wanda suke zuwa wajen shehu Usmanu rubuce-rubucen su sun nuna ahlus sunna ne mai aqida salima kuma ba akan abin da suke aikatawa ya rasu ba amma kowace shekara sai an je hubbara ko kuma in an je roƙon shehu a ni ma da na taba su kaiwa ziyara ina Sokoto an taba ce min abin nan da aka nunnuna mana ko ina nan kabarin wani nan kabarin wani duk aka kewaya sai da aka zo wajen inda shehu yake an ɗan yi masa wani ɗan dom haka an yi kamar yadda ƙaba take da sauransu nan kuma shehu ka kwance mu ko mun kai ziyara ne domin mu yi shehu addu'a muka yi ma shehu addu'a mu hudu muka zo har za mu fita to ni ne a karshe sai wani haka ya kama riga ta shi dattijo mai rawanin sai ja rigata ya ja rigata sai dan mun haka ba ba da sadaka ba alhali da ya kai mu wajen shehun dama sai da ya ce da muka ce nan ne kabarin shehu aka ce a nan shehu shike nan ne duk abin da kuka bi da kuka roƙa ka ji ba a zuciya ta inda mun ce mu a zuciya ta ce mu ba abin da ka shehu ne yake bi dan addu'an mu yanzu amma zuciya na faɗa dan kana samu rashin fahimta a zuciya ta ce shehu ke bi dan addu'a to kaga ulaiikal ladina yad'una Allah ya ce waɗancan ɗin da suke kira suna neman su musu kaza yabtaguna ila rabbihimul wasila a rayuwarsu suna ta neman hanya ne da za ta kai su zuwa ga ubangijin su sami yardar Allah wa yarjuna rahmatahu suna ta yin aiki ne don su sami suna fata rahamar Allah wa yakhafuna azabahu suna tsoron azabar Allah annabi Isa da aka rike shi abin bauta iya rayuwarsa isar da sakon Allah yayi kafin a daga shi zuwa sama duk waɗanda aka nasabta aka ce kaza da kaza to akwai waɗanda dama su suka dasa kayansu suka dasa iya shegensu yanzu kaga shewa man tijani shi ya dasa kayansa yanzu kaman inyas shi ya dasa kayansa ya zo ya sake rufani ya kawo fairaye waye waye duk su suke wannan tsiyarsu to don haka su abinda suka aikata yana nan a wuyansu amma akwai wanda suke salihan bayi a iya rayuwarsu kamar yanzu wannan faɗa a cikin annabawa ga annabi isa alaihi salam cikin salihan bayi ga kaman shehu abin nan shehu abdulkadir jilani ga shehu usman ibn fodi masalan a iya rayuwarsu sun yi ta aiki na dan neman yardar Allah to yaushe kuma yanzu wani su sun kashe rayuwa wajen neman yardar Allah wani kuma zai zo a rayuwarsu wai yardar su yake nema da gudunmawarsu da agajinsu bayan suna kabari yanzu suke bukatan a musu addu'a to akwai sakin layi akwai sakin layi ciki to Allah subhanahu wata'ala sai ya ambata musu ya kawo na kwatance yadda za a su iya fahimta kwatance na hankali yadda za su iya fahimtan cewa gumakan da suke bauta wannan ba su cancanci bauta ba ba su da kafafun da suke tafiya ba su da hannun da suke damkar abu ba su da idanun da za su gani ba su da kunnan da za su ci استفهام إنكار أي ليس لهم شيء من ذلك مما هو لكم فكيف تعبدونهم وأنتم أتم حالا منه ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحداهم سنسي يأمر لك النبي صلى الله عليه وسلم أكن يمسك قالوا هم وأصنامهم سود قما كان ناس إلى قتله أكن سدوس كشيش ينسون إسا ليبين لهم عجزهم دم أنونا قجيا وسو قزا وسو أكاين قوان إلا مر فقال sai Allah ta'ala ya ce ƙul ka gaya musu ya Muhammad ud'u shuraka'akum ku kira ababen tarayyar taku baki daya ila halaki ku zo ku halakar da ni eh ud'u shuraka'akum ku kira ababen tarayyar taku mana ku yi taron tarima ku zo ku halaka ni sun makiduni ku shirya mana makida ku shirya mun duk wata dabara da za ku kashe ni fala tunzirun kar ma ku shaurara mun ai fala tumhiluni kada ku mun shauraro kada ku rangwanta fa inni la ubali bikum dan ban damu da ku ba to kaga wannan matsaya ita ake so kowa a cikin aqidatu salima aqidatu ahli sunna wal jamaa aqidatu salafus salih shine mutum ya kudurta babu wani mai kutun gwila babu wani mai kullakullan tsafi da wani abu da ya isa masa wani abu duk inda ya kai bai sai masa wani abu shi mumini duk abin da ya same shi Allah ne in mai daɗi ne ba dabararsa ba ne Allah ne in marar daɗi ne ba wani ne ya tsara ba Allah ne kaddara hakan za ta faru kuma da yardarsa to a iya na mutum ya tsaya kaga na aka ce ulidu shuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun kar ku shaurara mun domin me inna waliyallahu domin majibinci na shine Allah alwali wanda yake ai mutawalli amrinka wanda yake jibinta al'amarinka mutawalli umuri ai wanda yake jibinta al'amarina shine Allah subhanahu wata'ala allazi nazzala alkitaba wanda shine kuma ya saukar da littafin nan alqur'ani wa huwa kuma shi walittakar tasa bata tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai ba a'a wa huwa yatawalla salihin Allah shi ne yake jibinta duk wani salihin bawa duk wani al'amar na salihin bawa Allah subhanahu wataala zai jibince shi kar mu ce tunani dabarar sa ce za ta tsara masa abu a'a ya jingina ga Allah cancanta cikakkiyar jingina to Allah zai isar masa a kone al-khalifatu rashid Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu sultanul ulama sarki ne wanda yake khalifa khalifa a daula ta Umayya da ya mallaki duniya a lokacin har ƙasar Andalus zuwa ƙasar India a gabas a yamma zuwa ƙasar Andalus cikin Spain a a ƙarƙashin mulkinsa suke amma lokacin da ya zo zai rasu babu bashi da gida kuma bashi da kuɗi saɓanin irin yadda magabatansa suka tara shi bashi da shi wanda zai gaje shi ya ce masa ya amiral mu'mini yanzu kana da 'ya'ya 'ya'yan nan naka dama ka hana su komai a cikin wahala aka tashi ya talauci kuma har kai mulki a cikin haka suka rayu na amince a cikin baitin mal a ɗebo maka wani abu mana a baka don ka bar ma 'ya'yanka abin da za su gada ya ce baya bukata dukiyar mutane ne yaushe za a ɗiba masa kuɗi a baitin mal a bashi sai ce to ni daga cikin kuɗi na na yadda zan ɗiba an baka yace kai din ma ka je kai kokarin tsoke ka kuɗin ka akwai wani abu wanda ya zo daga gare ka wanda yake ba na hanyar kirki ba yi kokari ka maida shi zuwa ga baitul malal musulmi da aka matsa mai sai ce ku dakata ƴaƴana dai ɗayan mutum biyu ne ko dai su zamanto salihai ko su zamanto fajirai ba za su zama na uku ba ko dai salihai ne ko fajirai to idan fajirai ne ni ba zan ba su gudunmawa su ci gaba da fajirci na gadar musu da wata dukiya da za su ci gaba da fajirci ba in kuma salihai ne sai karanta musu wannan aya ya ce ba ku ji abin da Allah ya ce ba inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin ma ya ga wa manzansa ya ce majibinci na shine Allah wanda ya saukar da alqur'ani wa huwa kuma shi Allah din nan ya tawalla salihin shine zai yake jibintar lamarin duk salihai to in su salihai ne Allah zai jibinci lamarin su me rawayan wannan asar din yace wallahi ya gani da idonsa ƴaƴan waɗanda suka rigaye shi kamar irin su Khalifa Abdul Malik da waɗansu ƴaƴansu ya ce wallahi ya gansu a kasuwa da zamani ya tsawo suna bara ana ba su sadaka ya ce kuma ya ga 'ya'yan umar bin abdulaziz da bai bar musu kome suka gada ba kome bai bar musu har gida bai mallaka ba ya ce ya gansu a lokacin da aka zo za a yi gyara a masallacin annabi ɗaya daga cikinsu sai da ya ba da gudunmawa ta dinari dubu hamsin sun zama duka attajirai alhali a cikin talauci babansu ya basu to kaga inna waliyallahu allazi nazzala kitabahu yatawalla salihin abu ne wanda yake ya fada daga kowa mutum ya jingina ga Allah subhanahu wa ta'ala shine mai bada kariya mutum ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala shine mai isarwa a kowane majali na rayuwa in dai mutum salihi ne to Allah zai jibinci lamarinsa to haka annabawa gaba ɗaya suka dinga yin ƙalubale ga waɗanda suke al'ummominsu da suka ƙaryata su kamar misali annabi hudu alaihi salam cikin suratu hud Allah maɗaukaki yana ambatawa yayin da mutanensa suka ce inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu ai mu abin da muke faɗa muna ganin kawai suna ganin wai gumakansu ne suka jefe shi da wani baki shi ya saka al'amarin sai susuce wai wannan wa'azin da yake susucewa ce ƙala sai annabi hudu alaihissalam ya ce ni na shaida kuma ina shaida muku anni bari'un mimma tushrikuna min duni min dunihi ni na baranta daga duk abin da kuke hada Allah ta'ala da shi in ban da Allah ba abin da na tsaya a kansa Allah kawai na yadda da shi kuma qala inni ushhidu Allah anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni thumma la tunziru yace ku je da gumakan naku duk ku haɗu ku mummaki da ku shirya mun abin da za ku shirya kar ku shaurara ni to haka duka annabawa suke yin kalubale amma sai ya zamanto a ƙarshe su gumakan su ne suke neman a taimaka musu amma ba su ne suke iya taimako ba mutanen annabi ibrahim salam da aka faskara sai suka fahimci cewa gumaka ba su iya kare kansu me su suka faɗa waɗanda ake nema su kare yanzu sai aka ce wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku je ku taimaka ma gumakanku ku kawo musu gudunmawa kaji wanda ake neman taimako a wajensa yan shi ake taimakawa to wannan duka hujjatatteniya ake yi da su a hankalce dan su fahimci cewa abin da suke bauta wannan bai cancanta a bauta masa ba Allah madaukaki yace wallazina tad'una min dunihi wadannan da kuke bautawa baicin Allah la yastaliuna nasrakum ba sa iya taimakon ku wala anfusahum yansurun wallahi ba sa iya taimakawa kansu ma fa kaifa ubali bihim to haka me yasa zan damu da lamarin su wa in tad'uhu idan har kuka kira su ma ai al asnama su kuma kan ina huda zuwa ga shari'a la yasma'u ba za su ji ku ba yanzu mutum ya zo tsaya akan akan gumaka yana ta kiran su maza ku zo ku gudu fa ga gobe ranar ta taso kun ga mawa yanzu guduwa za mu yi ku fito ku tafi za su ji gobe ranar ta zo kuma ya kona su za ta yi ko to ba za su iya motsi ba in tad'uhum la ila al-huda in kun kiraye su zuwa ga shari'a la yasma'u ba za su ji ba wa tarahu kuma zaka gansu ai al-aslama su gumakan ya Muhammad yanzuruna ilayka zaka ga suna kaman kallanka ayyuka bidunaka kan nazir za su fuskance ka kaman mai gani kuma kai idan suna tsawa zaka ga musu da idanu ba kaman suna kallon mutum wa hum la yubsiruna alhali kuma ba sa iya ganin wa in kanu musawwirina bil ayni wal anfi wal udhuni ko da ku an suranta su da idanu da hanci da kunne fa hiya suratul la hayata fiha sura ce kawai babu rayuwa a cikinta sassakar gumaka ma haramun ne zana su ma haramun ya zo cikin hadisin abdullahi dan abbasin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma almusawirin wanda suke surantawa cewa a ranar alkiyama Allah maɗaukaki zai ce ku rayar da abin da kuka suranta sai daga baya bayan abdullahi dan abbas ya ambaci wannan hadisi wani sai ya same shi ya ce ya bani abbas ne shi yana daga cikin mutane ne waɗanda suke yin sana'an taswir mana yana yin zane yana yin sana'an taswir kuma yana zana hoton mutane da hotunan jama'a irin kamar masu painting portrait din nan wala Allah ya koya wajen romawa tunda su suna yin irin wannan kuma ba da wata sana'a da nake yi in ba wannan ba shine hanyar cin abinci na sai abdullahi dan abbasin ya ce masa fa in kana labudda fa fi ma la hayatan fihi in ya zama babu makawa sai ka yi irin wannan zana to ka zana abin da ba shi da rayuwa abin da bai da rai ma'ana kada ka zana tsuntsu kada ka zana doki kada ka zana mutum kada ka zana matsatsaku ko maciji ko makamantan irin waɗannan ababen kada mutum ya zana amma ba laifi bane dan ya zana dutse ruwa yana gangarowa jiki da yan ciyayi haka amma ya kiyaye zana kifi a cikin ruwan to duk irin wannan zanen mutum na paintings ba laifi bane idan an yi ko malamai ma sun ambaci cewa irin wannan da aka yi zane haka na decoration na paintings ba laifi bane idan mutum ya rataya ba laifi ba ne amma abin da yake na mai sura wannan haramun ne dangane da hadisin umar mu'mini na aisha shi ka wannan malamai sun yi bayanai sosai a kayansa haramun ne allah ya samu dace allah subhanahu wa ta'ala ya ce وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ثم وجه الله تعاليما قيما min makarimin akhlaqin da rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan sai Allah ta'ala ya fuskantar da wani darasi tsayayyen darasi daga cikin makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u da rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam liwajiha bidda'awatil jahiliya aljuhala domin ya fuskanci jahilai akan kira da za a dinga musu akan adatul jahiliya bimma sai yakuna auna lahu fil qiyam bi wajibatihi aka ambata masa wani kyakkyawan wato salo wanda zai taimaka masa wajen tsayuwa na ababen da aka wajabta masa ne isar da sakon Allah ya riki waɗannan ɗabi'un wajen fuskantar jahilai da kuma yin wa'azi a kayan adatul jahiliya shi ne Allah ta'ala ya ce
خذ الأفوى وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين خذ الأفوى وأمر بالمعروف وأ... نعم خذ الأفوى وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوهى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
Allah ta'ala ya ce khudil afwa karki yin yafiya ai al-yusr bima jaa bima kalifatin min akhlaqin nas ka rika sauƙaƙawa cikin abin da ya zo maka ka fuskance shi ko ba tare da an kallafa maka ka cutar da kanka ba wato min akhlaqin nasi abin da ya zo daga cikin ɗabi'un mutane ai ma ja'a min akhlaqin nasi kenan abin da ya zo daga cikin ɗabi'un mutane duk lokacin za ka yi mu'amala da mutane kowa akwai irin salon mu'amalarsa wani za ka gan shi yana da sauƙin lamari wanda za ka gan shi yana da kaushin yanayi wanda za ka gan shi yana da gautsi wanda za ka gan shi yana da sanin ya kamata da abin da ya kama da haka mutane mabambanta ne a wajen ɗabi'unsu to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam kyawawan ɗabi'u irin wanda da ya masa yabo akai ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim annabi lallai kai kana kayan ɗabi'a mafi kyawu mai girma da babu ya irinta dukkan makarimul akhlaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fice a kansu tare da haka ake ƙara kuma masa umarni dai da riƙewa wala tabhas anha wasu abubuwan kada ka ce za ka yi dogon bincike a kansu dangane da ɗabi'un mutane to Allah ta'ala ya ce khudil afwa wato ka yi riko da yafiya akwai abin da idan an yi maka to kawai sai ka yafi karkace sai ka bi kwakwafi a kayi ko kuma sai ka yi ramuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da yake bai taba intikami dan shi an masa abu ba hadisi ya inganta gashi ne kawo a cikin ta'aliki daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda Imam Bukhari da Muslim duka sun kawo take cewa ma khuyyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayna amrayni illa ikhtara aysarahuma ba a taba bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabi akayin wani abu ba face sai ya dauki wanda yafi sauki wanda yafi sauki annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake dauka malam yakun ithman matuka wannan abun bai zaman to sabo ba fa in kana ithman kana ab'adun nas minhu in ku sabo ne to shi yafi kowa ne santa wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi bai taba yin ramuwa ba akan wani abu da aka masa illa an tunta haka hurmatullah sai dai idan an keta alfarmar Allah ne fayantakimu lillahi biha annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ramuwa ya yi horo ga mutum saboda ya keta hurmin Allah amma in a shi aka yi ma abu ya tsaya a shaksiyarsa ne shi a matsayinsa na mutum annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin ramuwa baya mayarwa wata mata annabi ya zo zai wuce a makabarta sai ya ganta a jikin kabarin tana ta kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga sauti ya mata magana yace baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki hakuri ita kuma sai ta dauke kawai bata san waye mai magana ba sai ta ce masa alayka anni ka kiyaye ni wa innaka lam tusabbi musibati ai ba abin abin da ya shafe ni ba kai ya shafa ba shi yasa ka kake gaya mun haka annabi bai ce mata komai ba sai wuce sai da ya wuce sai mutane suka ce wai hak kai tonki kin san da wa kike magana tace ban san waye ba kuma kika faɗa to manzon Allah ne hankalinta sai ya tashi ta rufo a guji sai gida da ta zo ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya manzon Allah kai hakuri inni lam a'rifka ban san ka bane kaga yanzu annabi bai waiwaya a cikin hadisin ba a rawaito ce ya waiwaya akan abin da ta faɗa masa ba shi yake nufi ba ai wannan shi ta yi wa kuma ba ta masa a matsayinsa na manzon Allah bane inda ta masa a matsayinsa na manzon Allah to wannan za a iya mata horo amma yanzu ta mata ta masa ta masa ne a matsayin wani mutum da zai wuce don haka kenan a shi ta yi ma ba a matsayinsa ba yanzu ta san matsayinsa sai ta razana shi yasa ta zo shi annabi bai mata komai ba yanzu a shi a wani mutum ta yi wa shi yasa ka annabi bai bincike ba bice mata komai ba amma sai mata dai wa'azin da ya mata na farkon eh inna sabara eh inna sabara inda sadamatul ula ki sani lada cikakke ana samun sa ne lokacin bugun farko lokacin da musibar labarin ya zo ko aka shaida ta ko aka gani to a lokacin aka mai da al'amarin zuwa ga Allah na ake samun cikakken lada ba sai mutum kuma ya rasa yadda zai kuma sannan ya ce ya yi hakuri ba to kaga annabi ya taba yin tikami shi a karan kansa wani ya taba zuwa ba kauye ne mutumin kauye ya zo ya cakumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rigarsa aka ce sai da ga inda ya abin ɗansa ya shata a jikin wuyansa saboda cakunan da yawa annabi ya ta kwaikwaye masa bargonsa ya ce ba ni daga cikin dukiyar Allah da aka kawo annabi ya ce to sake ni ya saka aka kawo masa aka bashi ya ishe ka mutumin ya shiru sai annabi ya ce ku je ku karo masa aka yi ta karo masa sai da annabi ya ce ya ishe ka ya ce yanzu ka na gamsu sai annabi ya ce to shikenan mutum ya juya zai tafi sai annabi ce to ai ka cakuye min jikina kaga hannun gashi ya zana ai mu an ba mu labari kai baka yin ramuwa shi abin da ya to ba kauye ne to kaga kowa za mu'amalance shi da matsayin yadda yake khudil afwa wa amur bil urfi kuma kai umarni da abin da shari'a ta sani ai bi kulli ma amaraka Allah bihi duk abin da Allah ya maka umarni umarni da shi وهو كل ما عرفته ما عرفته بالوحي من الله عز وجل shine duk abin da ka san shi tawasidan wahayi daga wajen Allah subhanahu wataala kai umarni da shi wa kullu ma ya'rifu ma yu'rafu fi shar'i husnahu da kuma duk abin da aka san kyawun sa a cikin shari'a to shine wa amr bil urfi wa a'rid anil jahilin kuma wato ka rabu da waɗanda suke jahilai ka fita daga sha'anin jahilai karka damu da su yanzu umarni uku aka masa na makarimin akhlaq shi yasa ka abdullahi ibn zaid abdullahi ibn zubair ba abdullahi ibn zaid abdullahi ibn zubair sai ya karanta wannan aya khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin sai yace ma anzalallahu illa fi makarimul akhlaq Allah bai saukar da wannan aya ba sai dan ya koya wa mutane kyawawan ɗabi'u. Umar ibn Khattab Allah ya ƙara masa yarda. Kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya kawo Uyayna bin Hisn. Uyayna ibn Hisn dama mutum ne wanda yake da kaushin lamari, mutane ne daga cikin mutanen ƙauye. Tun kafin musuluncinsa. Uyayna bin Hisn ibn Hudayfa sai ya shigo gari ya zo wajen ɗan uwansa ana ce da shekuru ibn kaisin tare da wasu jama'a zamanin umar ibn khattab yana khalifa ya ce ma ɗan uwansa huru ibn kais kai kana da matsayi a wajen khalifan nan ka mana iso a wajensa sai ya ce to shi kenan kashe gari sai ya zo umar ibn khattab shi kuma ji abdullahi dan abbas wa kana alqurwa'u ashabu majalisa umar wa mashawaratuhu kuhulan kanu au shababa ko shabana waɗanda suke makaranta alkur'ani malamai su ne 'yan majalisan umar ibn khattab su ne abokan shawararsa wallahi duk lokacin da shugaba yake da malamai na Allah su ne mashawartarsa to bi izin Allah ta'ala zaka ga ya samu al'amuran za su kyautata yanzu ku ga ku kula abin nan Ahmadu Bello sardaunan Sokoto ana ta yabonsa har yau ba a daina yabonsa ba wane ne babban malami mashawarcinsa Sheikh Abubakar Mamudu wanda ba duniya yake nema ba shi malam ba yana raƙon shugabanni ne don ya samu matsayi ba ko don ya samu wasu kwangiloli ko don ya samu wasu abubuwa kamar yadda yanzu da yawa suke yi amma ya ka samu wanda yake na kirki yanzu kuma yawanci wanda za rabu shugabanni ana samun na kirki wanda za su musu nasiha amma kuma za ka ga akwai gazawa tare da su kuma wani lokaci shi shugabanninmu na yanzu akasari ba su cika san irin waɗannan masu zo kusa da su ba ba su cika so su zo kusa da su ba kangewa ake yi in shugabannin ba su hana ba to na kusan shugabannin za su kange su hana mutanen kirki zuwa wajensu malaman da za a kai yan tsubbu bokaye wanda za su musu kaza da kaza da kaza da kaza to shi suka sai ga al'amuran su baya daidaita Allah ka shirar da mu da su baki da to Umar ibn Khattab shi mahaddata alqur'ani malamai ko da yara ne irin su Abdullahi dan Abbas dan shekara goma sha sune yan majalisarsa kuma mulkin duniya yake yi Uyainatu bin Hisnin lokacin da ya shigo wajen Umar ibn Khattab an masa iso buɗar bakinsa maimakon magana ta ladabi ashe ya zo ne kawai ya faɗi magana mara daɗi sai ya ce ma Umar ibn Khattab ya ce hiya ya Umar ya ce ka shaurari magana ta hiya ya ibn Khattab ka ji magana ta kai ɗan Khattab babu ladabi fawallahi ma tu'ina aljazala wallahi baka ba mu a wadace da ya kamata ma'ana kana handama baka ba mu abin da ya kamata ka ba mu a baitul mal wala tahkum bainana bil adl kuma baka yin hukunci a tsakanin mu da adalci kaji ba fa gadiba umar umar ibn khattab sai fusata umar ibn khattab da kowa ya san sirarsa ya san ba mu shugaba da yayi haƙuri a cikin sahabbai ya yi haƙuri da mutane mabambanta mabambanta kamar sa abubakar siddiq bai zauna da mutane da yawa ba ya shugabanci larabawa ne a lokacin shekara biyun da ya larabawa ne amma umar min khattab shine ajamawa suka shigo wanda ba ba larabawa ba daga ƙasar indiya daga ƙasar farisa iran daga ƙasar masar suka shigo ƙarƙashin daular musulunci mutane mabambanta kala-kala kowa da irin al'adarsa da tunaninsa amma bawan Allah na kowa san sirarsa ya san yadda ya kokari gaci abin da uyyana bin hisin ya faɗa masa wannan magana umar bin khattab sai ya fusata hatta hamma an yi waƙa bihi har sai da ya nufin zai afka masa ma'ana ya ɗauki wannan kwagirinsa ko ta darwatu umar wani kwagirinsa da yake tafiya in mutum ya ba daidai ba kan kwada masa ita saboda ladabi har sai da ya so dauka kwakwada masa sai dan uwan nasa dan uwan uyaina da ya masa iso din alhuru kenan bin kaisin sai yace ya amiral mu'minin yace ya kai sarkin musulmi inna allaha ta'ala qala li nabiyyi ka sani Allah madaukaki ya faɗa wa annabinsa wanda yake shine abin koyon mu ko khudil afwa ka riƙi yafiya a abin da aka mana ka tobara wa amur bil urfi ka riƙa umarni da abin da shari'a ta yadda da shi wa a'rif anil jahilin ka fita daga lamarin jahilai kai watsi da lamarin su kar ma ka dauke su a matsayin komai sai ya ce wa inna hadha min al jahili wannan dan uwan nawa yana cikin jahilai wanda aka ce a rabu da su yace wallahi inji abdullahi dan abbas da ya rawaito hadisin dan yana wajen aka yi yace wallahi ma jawazaha umar hina talaha alaihi yace wallahi umar bai tsallaka ba daga aka karanta masa wannan aya sai koma ya zauna bai ƙara waiwaitan ma batun uyenatu ba sai ya masa wata shaida wa kana waqafan inda kitabillah umar ba ya kasance kaga da siga ta mubalaga mai yawan tsayawa akan umarnin littafin Allah aya ba a biya masa ya fusata matsayinsa na shugaba ana karanta masa aya shi ke yayin da kai kawai ya hakura haka umar yake shi kuma yana da tunzira amma linzaminsa kuma aya shi yasa sahabbai suke masa linzami da aya ana jan aya shikenan yayi lafi ya sallama daga ka gaya masa nafsi na aya ko hadisi ya hakura matar sa'atika ya sanya doka ya ce kada kowace mace ta sake zuwa sallan asubahi a jam'i ko kuma sallan isha'i in har za ta je sai azhar ko lasar ko magariba da yake akwai haske a ran da ya faɗi dokan da asubahi ta yi zai fita sai ga matar sa'atika ta shirya ta ɗauko kimar ɗanta ya ce ina za ki je ta ce masallaci ba ki ji abin nan sa na doka ce ba ta ce naji kuma za ki je ki eh ai naji wanda ya fi ka daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallah kar ku kuskura ku hana bayan Allah mata zuwa masallatayyan Allah sai ta shiru ta ji me zai ce Umar ibn Khattab bai ce mata komai ba sai ce to tafaddali je ki tunda ta jawo hadisi kan kuma shi ma ya san hadisin ai shikenan ya hakura ka duba bayan Allah wai su ne waɗanda ba musulmi ban ji yan shi'a mutanen banza to Allah subhanahu wata'ala ya ce wa a'rab anal jahilin ai fa la tuqabiluhum bi safahihim kada ka fuskance su da wautar su yanzu kaga an nuna maka yanzu akwai mutumin da zai zo ya dinga maka tobara akan hidimar addini in ka gane cewa jahili ne karka biye shi yaushe zaka biye shi ai ta maganganun da bai dace ba akwai magana ta mai hankali akwai magana ta jahili wanda ya takale ka akan lamarin addini ko ya takale ka a kayan wani yanayi da babu dalili kaga wannan ka san daga yana daga cikin jahilai kau da kai haɗiye ya hakuri eh wa a'rid anil jahilin Allah ya ba mu ikon kiyayewa wannan ɗabi'a ce mai kyau fa khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin to sau da yawa yanzu wani kawai sai ya zo sai dama so yake kawai ya, ya, ya muzanta ka wala Allah sai ya zo shi sai faɗi wani abu ko ya maka wani abu ya tunzura ka ta iya yi wa sai kai haƙuri kamar za ka tafi to kuma akwai ɗan ziga fa yana nan shaidan to in sai ka bari shi kenan kai sai a sarantar da kai kai yanzu wannan kanin bayanka ko ɗan cikinka ko yanzu wannan kaza wannan kaskantacce wannan menene yanzu wannan in ka kyale shi kuma aika ya ta sake sake sake sake kala kala haka shedan yake yi kala ja'far sadiq ja'far sadiq yana daga cikin ahlul bait babban malami cikin ahlus sunna yake cewa laysa fil qur'ani ayatun ajma'u min hali makarimil akhlaq a cikin alkur'ani ba wata aya wadda ta fi tara kyawawan ɗabi'u kama wannan aya hudin afuwa ka zama mai yafiya yafiyan na fa kayan abin da aka ma da ganganci da abin da aka maka bisa rashin sani da abin da za ka iya kwatowa haƙƙinka da abin da duk irin waɗannan abubuwa sun faɗa fa ta kusurwoyi daban-daban a wajen aiki ne a'a a gida ne ‘ya'ya ne suka yi mata ne suka yi abokan zama ne suka yi a kaza abokan sana'a ne da sun hudil afuwa ka riƙi yafiya ka zan mai yafiya a laifin da aka maka ko wannan kaɗai ka ɗauka kai da mustarantin ya ishe ka guzuri to kuma sai aka ce wa amur bil urfi ka zama to kana yi umarni da kyakkyawa kullum umarnin ka ya zama mai kyau sai kuma aka ce wa a'rud anil jahilin an san akwai jahilai masu ka tobara duk wanda ya maka tobara kar ma ka dauke shi a matsayin komai wanda yazo ya sami Isa ibn Maryam manzon Allah annabi Isa alaihi salam banda zagin sa ba abin da yake yana muzanta shi da irin abin da Yahudawa suke muzanta shi akan sun sun a wajen su wai waladun zina ne ya dinga muzanta shi dinga muzanta sai da ya ga muzanta annabi Isa shi kuma sai ya rabu da ya dinga masa addu'a ya dinga masa addu'a wani daga cikin jikan Aliyu bin Abi Talib sunan Aliyu ne dan gidan Hussein dan Aliyu bin Abi Talib ana ce shi Aliyu ibn Hussein yana daga cikin fuqahaul Madina manyan malamai malami Imam Malik ya taso daga masallaci yana da kuɗi shi kuma yakan yi kwalliya ya taso da shi da almajiransa daga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin kakansa zai tafi gida wani sai ya zo gaban sa ya tsaya banda zaginsa ba abin da yake yi zagi mummunan zagi almajiransa suka tashi za su tasan masa ya ce ku kyale shi kuma bai tafi ba sai ya tsaya ya bashi yana yi yana yi yana yi sai da ya ce ka kammala ya ce na kammala sai ya cire wata riga a jikinsa wanda an ce ta kai dinari ɗari sai ya zo sai ya yafa masa ita a jikinsa ya cire rawaninsa ya naɗa masa ya ce na baka ita fi sabilin lahi sai mutumin ya tsaya ya sakarau sai da ali bin Hussein ya tafi gida sai mutumin ya biyo shi ya ce ka zo kada ka sake ci gaba da aikin da kai ne sai ce wallahi na zo ne na baka haƙuri kuma lalle na san kai haƙiƙa kai jikan manzon Allah ne ka yi ɗabi'a irin na manzon Allah da ake ba mu labari kaga yanzu wa'arid anil jahilin biyu ya hada khudil afwa wa amur bil urf wa ar al jahili duk ya hada to a cikin tarihin magabata zaka ga irin haka akwai daga cikin tabi'ai wanda shi wani kullun zagin sa yake yi in yazo zai wuce sai ya zage shi to shi kuma sai ya zamanto ko bai da bukatan zuwa wajen sai ya dinga bi ta gun wata rana da yazo mutumin yana zagin sa ya zage shi kashe gari da ya dawo sai ka mutum bayana sai tambaya ce bawan Allah nan ina yake ne sai aka ce ai yana gida ba shi da lafiya sai je shi ya ɗauko dukiya da kwandon su tufa da su waye ya je gida kai masa sai ce a'a ni kai ba kai ne wanda kullum sai na zage ka ba in ka zo wucewa sai ce ni ne an ce mun baka lafiya ne na ɗaya umarnin annabi na zo na bi kai dan uwana ne musulmi in zo in gaishe ka sannan na biyu kuma na kawo maka wannan sai ce yanzu zagin ka da nake kuma ka kawo min kwando kwando na tufa sai ce a to kuma wannan menene mutumin da ka ɗebo wani abu daga cikin ladanka ka mun kyauta kuma dan na baka kwandunan tufa ai ba wani abu bane yace kaman ya yace zaki na da kake ai ladanka ake diba ana bani da shi za a yi kakara a kiyama ko ba ka bane da shi za a yi kakara to kaga da usulubi na bin wannan aya khudhul afwa wa amr bil urfi wa ar al jahili amma babban abin da yake damun mu ayan nan da take gaba da Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fas'id billah shaitan shi yake saka mutum sai zo ita maka wallahi wani sai yayi hakurin ma ya koma gida shi kaje sai ga yana tafasa kuma sai a ga ya fito a guje imana ya zo daukan fansa ne an soke abin an soke hakurin da aka yi an fasa hakurin to shaitan ne shi yasa Allah ta'ala ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun فاستعذ بالله إيه. وقال جبريل في تفسيرها wani malami cikin tafsirin wannan aya ya ce amarka rabbuka an tasila man qata'aka ubangijin ka yana maka umarni ne ka sadar da wanda ya katse ma shi ya katse ma kai ka je ka sadar wa tu'ti man haramaka ka ba mu wanda shi kuma ya hana ka shi ya hana kai kuma in ka samu ba shi wata afuwa amma zalamaka kuma ka yi yafiya da wanda ya zalunce ka shine abin da take umar wa hiya muhkamatun fi mu'amalatil kufar bima yanbaghi aya ce muhkama tana nuna mana yadda za mu amalci kafirai ke ba ma kafirai ba har musulman ba ta hanyar da ta dace wa fi mu'amalati du'afa'il islam wa jufatil a'rab da kuma yadda zaka mu'amalanci masu rauni cikin musulunci da kuma jufat wanda suke da jafa'i a cikin larabawa wanda suke da kaushin hali shine jafai Allah ta'ala ya ce wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun idan har wato wata fusga daga shaytan ta fusge ka fusga daga shaytan ayyan khasaka min ash-shaytani nazghun wata fusga asalin nasakhu shine kaman tsaburin nan da ake yi madabba in an tsabure ta ba ta sai ta fita a guje ba shi nasakh nasakal ba'ira ya tsabure shi ke ya fita a guje kaimi kenan ko eh kaimi in a doki ne kaimi to idan wato ayyan sakhanna gori ko yan khasaka min ash-shaytani nasqul idan wani kaimi ya same ka daga shaytan ai waswasatuhu waswasi shaytan sai shigo yana tawo mutum waswasi a cikin zuciya mm tahamiluka ala khilafi ma umirta bihi da za ta dauke ka ka aikata sabanin abin da aka maka umarni na yafiya da kau da kai ka atira igalabin wa fikra kamar a motsar maka da fushi a sanya maka wani mungun tunani to Allah ta'ala ya ce fasta'in billahi to ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala eh ka ce a'udhu billahi minash shaitan duk lokacin da shaitan yake kokarin ziga ka kana son yin hakuri shi kuma sai yake kawo maka wani lokaci sai dinga kawo maka kusurwoyi ya ce kaga fa wannan ba yanzu ya fara maka ba a lokaci kaza ma ya zo ya ma kaza dan rainin wayo a gaban jama'a ya tozarta ka ka rabu da shi kuma a lokaci kaza ma fa ka san ya ma kaza a lokaci sai ta jero maka ya mantar da kai abubuwan kirki amma waɗannan abubuwan da yake na tsiya ne sai ta tuna ma to matukar ka samu wannan tunanin ka dinga cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون كي تين الدعاء كي تين الدعاء تو إن شاء الله سيك سام سوكي cikin lamarin بإذن الله تعالى wallahi ba abin da yake daidaita tsakanin mutane kamar hakuri da juna da kuma yafiya ba abin da yake sa mutane su zauna lafiya kamar sa wallahi hakuri da juna da yafiya hakuri da juna da yafiya saboda duk lokacin da aka ce ba a hakuri da juna ai dama dan adam shi mai sabani ne kuma akan khilafi aka same shi akan sabani to matukan ana bin sa wani kuma zai yi maka abu kuma kaga shi fa bai isa ya maka ba amma kuma sai ya maka dan shedan ne ingiza shi yayi yana so a bata tsakani al'amari ya wargaje nizami na al'umma na zamantakewa ya lalace to dole sai ana kauda kai ana hakura ana daina zuciya akan wasu abubuwan da aka yi wallahi in ba haka ba ba zai gudana ba eh ba zai gudana ba to kar a kar mu zamanto kar mu dinga maidawa akan wani abu da aka mana ko da shedan ya kaga mana wasu abubuwa a cikin zuciya mu danne zuciyarmu fasta'iz billah wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nasbun fasta'iz billah ka nemi tsaron Allah subhanahu wataala hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim daga Sulaiman ibn Saradin wata rana suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasu mutane biyu sai suke rigima suna zage zage wannan yi wa wannan fatunci in an ce zage zage kar mu tsamba ya ba mu nan abin nan abin nan in an ce yastabbani kamar yadda yazo anan yastabbani suna abin nan zage-zage kar mu tsammata a shari'a ko mu a hausa in an ce zage-zage ya bambanta da a shari'a ko yawwa ba wai a shari'a ake nufi ba zage-zage batunci kamar yadda hausa sakkwato ai sukan ce ya ɓace shi to wannan ita ce asalin hausar da za ta nuna ya ɓace shi mana ya ɓata ya ɓata shi ya faɗi maganar da za ta ɓata mai rai shine ya ɓace shi to shine mu kuma muke cewa zagi a hausar mu duk maganar da aka faɗa wa mutum wadda za ta ɓata masa rai shine sabbi e sabbahu to kaga a hausa idan ka ce ya zage shi to to yawanci tunani yakan faɗa kayan kama guzawa ko eh to ba shi ake ba da shi ake ɓatunci eh suna ɓacacce ne ya to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ɗaya daga cikin su jijiyar wuyansa ta kumbura idanunsa yayi ja ya fi kowa fusata annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ambata ce inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajidu ni fa na san wata kalma da wancan da ransa ya bacin nan zai faɗa wallahi duk abin da yake ji na fusatan nan zai tafi law qala inda ya ce a'udhu billahi minash shaitani ina neman tsaron Allah daga shaitan ya faɗi wannan zahaba an huma ya jidu duk abin da yake ji inna zai tafi gabarinsa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu annabi ya bamu hanyar da zamu samu sauki idan har mun san face rai kuma wani hadisi har ilau na Abu Hurairah shi ma ruwayan Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la duk wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗa sau ɗari a wuni ɗaya annabi ce kanan lahun adilu ashirar ragabin za ta zamanto masa tamkar ya ‘yantar da bayi guda goma wa kutiban lahu mi'atu hasana kuma za a rubuta masa lada guda ɗari wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a za a shafe masa laifuka guda ɗari wa kanan lahu hirzan min ash-shaytani yawma zalika kuma za ta zamanto masa kariya kan dagarki daga shaidan a wannan wunin nasa hatta yumsi har ya maraice kaga kenan idan ya maraice ma sake faɗa za ta zama to masa hatta yusbiha shi yasa ake so a sanya ta a cikin azkarus sabahi wal masa zaka samu kariya daga shaidan duk zigan da zai ma da famfo da suwaye bi izin Allah ta'ala Allah zai baka kariya amma fa ana so mutum yayi ya halarto da zuciyarsa yayin da yake faɗa kuma walam ya ce ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun amala akthara min zalik ko ba wanda zai zo da illa dan da ya samu sai dai mutumin da ya yi sama da haka kenan kaga nan an bada majaji za a iya yin sama da haka ko inda ashe yana daga cikin wanda aka iyakance musu adadi da annabi ba zai ce illa ahadun amila akthara min zalika ba amma guda tarin in kai ya wadatar maka a wannan gara basosi da aka ambata Allah ya taimake mu wajen kiyayewa ba mu tsaya nan na tafi ne dama nan samu gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana in Allah ya kira yau mu kuma rana ya ce za mu rufe karatun saboda gabatuwar Ramadan insha Allah sannan akwai muhadara da muka shirya a markazin Ali bin Abi Talib can ganduwan bai na san watakila wasu sun samu labarin wanda za a gabatar a gobe Dr. Usman Jiya ɗaya zai gabatar da nasa maudu'in jibi kuma Dr. Abdullahi Jaji zai gabatar sannan ranar litinin insha Allah Dr. Rabi'u Umar Rijiyar Lemo zai zo shi ya gabatar duka dai time ɗin a kayan ƙalubalen da musulmi suke fuskanta a yau amma kowa da nasa maudu'in da aka ba shi a ƙarƙashin wannan unwanin Allah ya mana jagora bayan sallar magarba magarba zuwa isha